الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم مدى ساكي سادوا ترمينا أكتنا أولا سافياتا ranar Juma'a 21 ga watan Al-Muharram shekarar hijira ta 1444 wanda ya dace da lissafin 19 ga watan Agusta na shekarar miladiya ta 2022 daga makarantar Community College of Arabic Language and Islamic Studies da ke Guruba Road a GRA a Katsina wanda muke gabatar da daura kashi na biyar kenan ƙarƙashin jagorancin makarantar Darul Qira'atus Salafiyya a nan Katsina da sahibiha Malam Muhammad Ishaq Karofi Waliyur Rahman hafizahullahu wa jazahullahu khairan wannan shine zai zama darasi na 26 a cikin jerengen darussa daga littafin nan na Al-Wajiz fi aqidati as-salaf as-salih muna magana akan ababen da malam yake kawo mana na wasu wasaya wasu jan kunne da nuni cikin nishadi wanda malamai cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu suka tsoratar da mutane al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga hadarin bid'a da kuma kwadatar da su akan muhimmancin bin sunna zamu tashi a lambar gaba ta 23 da mala yake cewa wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma liman arada sunna sayyidina abdullahi dan abbas wato wanda yake walakabi da habarul umma malamin al'umma wannan malami daga cikin ahlul baiti wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi addu'a Allah ya sanar da shi fasara alqur'ani kuma Allah ya karba ya sanar da shi shi ne yake faɗan wata sunna ya ce a yi aiki da kaza sunna ne sai wani ya ce mushi ai abubakar da umar su kuma suna da fatawa aka san haka shi ma ina jin ba na manta ba kan aikin haji ko faƙala yushaku an tanzila alaikum hijaratun minas sama ya ce lallai an kusa a yi muku ruwan duwatsu daga sama a lakum ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata ƙulna ƙala abubakar wa umar ina ce muku annabi ya ce ina ce muku ma'aikin Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama kuna ce min wai Abubakar da Umar sun ce ana maganan maganan ma'aiki ba a kawo magana kowa wannan magana al-Imam Abdurrazzaq as-Sanani ya ruwaito ta a cikin al-Musannaf da isnadi tabbatacce wa sadaqa ibn Abbas radiyallahu anhuma ibn Abbas yayi gaskiya Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa fi wasfihi li ahli sunnati haythu qala lokacin da yake siffanta ahlus sunna wal jama'a da yake cewa an-nazaru ila ar-rajuli min ahlus sunna yad'u ila sunna wa yanha 'anil bid'ah dan ahlus sunna kallon shi kawai in kai zaka ga kamar yana kiran ka zuwa ga sunna yana hana ka bid'a akwai mutumin da inda ahlus sunna ne na gaskiya an ka ganshi baka yin bid'a wajen qala sufyan ath-thauri rahimahullah imam sufyan ibnu sa'id ath-thauri yake cewa kamar inda lalaka ya kawo a cikin sharh usul itiqad ahlus sunnah wal jama'a yace idza balagaka ar-rajul ar-rajulun bil mashriqi annahu sahibu sunnatin fab'as ilayhi bis salam faqad qalla ahlus sunna ce in ka ji labari daga gabashin duniya yana nufin yankin su iraki da mawara an-nahari da irin da khurasan da makamantansu in ka ji a wannan yankin ga wani can ahlus sunna wannan ka aika mai da gaisuwa saboda ahlus sunna sun yi karanci a wajen wato yankin da yan bid'a suka yi cincirundo to idan mutum ya iya rike sunna a wannan yankin to ka aika mai da gaisuwa qala al-imam ayyub as-sakhtiyani rahimahullah inni la ukhbaru bi mauti ar-rajul min ahli sunna fa ka'anni afqudu ba'da a'da'i yace aka bani labarin wani mutum cikin ahli sunna cewa ya rasu wani ma ba garin sa ɗaya ba bai san shi ba a fuska sai dai labari ce suna sai aka ce ya rasu yace sai na wuni cikin damuwa kamar a ce an yanke wata gaba cikin gabobina ne alama kai ahlus sunna ne zama kana jin takeici da damuwar mutuwar malamai cikin ahlus sunna wa qala ja'far ibn muhammad sami'tu qutaybata rahimahullahu yaqulu yace naji qutayba yana cewa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahla al-hadith mithla yahya ibn sa'id wa abdurrahman ibn mahdi wa ahmad ibn hanbal wa isaq ibn rawiya wa zakara qauman akharina fa innahu ala sunna wa man khalafa haula fa'alam annahu mubtadi kin kaji mutun yana kaunar ahlus sunna sai misalta malamai a wancan zamanin nasu wanda alam ne suna sunna yahya ibn sa'id al-qaffal Abdullah Abdurra- Abdurrahman ibn Mahdi al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Imam Ishaq ibn Rawiya da makamantansu yace to kasancewa ahlus sunna ne wannan idan ka ji ko ya saba waɗannan to kasan dan bid'a ne kamar yanzu ne irin su Malam Albani Muhammad Nasiruddin su Uthaymeen su Ibn Baz da ire-iren su duk wanda ka ji yana son su to ka mishi da cewa ahlus sunna wa qala al-Imam Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu ta'ala law anna ashab Muhammadin masahu ala bufurin ma lama ghasaltuhu iltamasa iltamis alfadla fi ittiba'ihi yace iltimas alfadli fi ittiba'ihi yace da law anna ashabu muhammadin masahu ala bufurin da zan ga wani farci a ce wannan farcin sahabbai sun taba taba shi a jikin jikina lama ghasaltuhu bazan ƙara wanke shi da ruwa ba iltimas alfadli fi ittiba'ihim saboda neman falalar samun biyayyarsu dan da dinga amfani da shi a matsayin alama ina bin su wa qala al-imam al-mujahid abdullah ibn al-mubarak rahimahullah abdullah ibn mubarak mujahidi ne kuma malami ne kuma attajiri yana cewa a ilam ai ukhayya ko ai akhi ya kai dan uwana ka sani annal mautal yawma karamatun likulli muslimin laqiyallaha ala sunna a ce ka mutu ka gamu da Allah kana kan sunna baka yi bata ba to wannan ka samu karama yace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ga Allah muke kuma gare shi zamu koma fa ila llahi nashku wahshatana yace zuwa ga Allah muke kai kukan yadda muka zama wasu garibai wasu baki domin shi mutumin wancan gabashin duniya ne zahabul ikhwani wa qillatul a'wani yace duk ɗan uwan mu sun kare ahlus sunna sun kare muna da karancin mataimaka akan sunna wa zuhurul bid'i ga bid'o'i sun kunno kai ta ko ina wa ila llahi nashku azima ma halla bi hadhihi al umma zuwa ga Allah muke kai kukan wannan babban al'amari da ya riske wannan al'umma min zahabil ulama na karewan malamai ahlus sunna malamai ahlus sunna wa zuhurul bid'i da bayyana bid'o'i وقال الإمام العابد الفضيل بن عياد فضيل يتي رحمه الله تعالى إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة الله نادى وسبايي وندي يكي راية كساشيرس سوني أهل السنة ما لمن حديثي سوسكي راية وي يتي آه وما أصدق قول الإمام الشافعي رحمه الله في وصفه على السنة وهو يقول ما مشافي أنا إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ji nake idan na gamu da wani cikin malaman hadisi sai na ji kamar na gamu da wani mutum cikin sahabbai dan duk abin da sahabbai suke bada labari to a gun wannan zaka samu wa da al-imam malik rahimahullahu qa'idatan azimatan muhimmatan tal tulakhasu tulakhisu jami'a ma dhakarnahu min aqwali a'immati duk waɗannan maganganun da aka fara tun daga lamba ta 1 har zuwa ta 30 din nan yace ga wani wata ka'ida kankanuwa da Imam Malik ya rakkaba ta wanda za ta maka samarin duka waɗannan maganganun me yake cewa lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha ƙarshen wannan al'umma mu kenan yanzu ƙarshe ko ba za mu taɓa samun nagarta da salaha da gyara ba sai mun ba abin da na farko suka bi fa malam yakun yawma idin dinan duk abin da a wancan lokacin ba addini bane la yakunu al-yawma dinan to yawma ba addini bane yadda suka yi suka tsira haka zamu tsira ya suka yi shi zamu ya ne ba su yi ba to kada mu malam yace hadhihi aqwalu ba'd a'immati salaf as-salih kaji wasu maganganu cikin malaman maganganun malaman da min ahli sunnati wal jama'a cikin malaman ahlus sunna wa hum ansahul khalqi sun fi kowa fada wa mutane gaskiya wa abarruhum bi ummatihim sun fi kowa kuma yin abin da ya dace ga al'ummarsu wa a'lamuhum bima fihi salahuhum wa hidayatuhum sun fi kowa kuma sana abin da yake na gaskiya wanda zai shirye da ku yasununa wa hidayatuhum yasununa bil iktisami bi kitabillah ta'ala suna kare al'ummarsu da riko da qur'ani wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama riko da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa yuhadhiruna ummatahum min mudathatil umur wal bid'a suna tsoratar da al'umma daga kirkirarrun abubuwa da bid'o'i wa turuqu ahli ahwa suna tsoratar da mu daga hanyar masoya zuciya wa dalal da hanyar matattu wa yukhbiruna am kama allamahumun nabi sallallahu alaihi wasallam suna bada labari game da annabi ya ba su labari bi anna tariqal khalas cewa hanyar tsira wa sabilan najat hanyar tsira da tsallake rijiya da baya wal fala da hanyar cin riba wa tawfiqa da hanyar samun dace daga mamlakatar wal fawza fi dunya wal akhirah da hanyar samun babban rabo a duniya da lahira wa tamassuku wal ittisamu bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallama wa hadihil karim fi kulli saghiratin wa kabira shine ruko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'arsa mai girma akan komai babba da karami akan ibada akan tauhidi akan mu'amala akan komai sai matsallaka inda malai yake cewa shurut wa dawabitu da'wa ila aqidati ahli sunnati wal jamaa ga wasu sharuɗa da kuma ƙa'idojin da za a bi wajen kira zuwa ga wannan tafarki akhi ilam akhi muslim anna ad-da'wata ila aqidati as-salaf as-salih ahli sunnati wal jamaa la takunu illa bi thalathati shurut ka sani da cewa kira zuwa ga tafarkin ahlus sunna wal jamaa tafarkin salaf baya yiwuwa sai an samu wasu sharuɗa guda uku awwalan sharadi na farko salamatul mu'taqad ka samu lafiyayya aqida ta salaf din an yakuna atiqaduna muwafiqan li itiqadi salafi hadhihi al umma as-salih idan ma abinda muka rike muke aiki da shi muka kudirce na aqidan mu to irin nasin fi tauhidir rububiyya وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وفي سائر مسائل الاعتقاد وأبواب الإيمان إذن توحيد سوى مدى الله كسن تيوش أبنجي الله كسن تيوش أبن بوتا الله ديكي رسوناي لسببه كاواوا ديكي بنت رسو لسورا مسائل نأكيدا أكن القرآن أكن ملائكو أكن كذا دا كذا وأبواب الإيمان لسورا أبا من دا أكي مغانا أكن سأشكين توحيدي abu na farko kenan akida mai kyau ثانيا نبيو سلامة المنهج تفرقي ندعور ميكو أي شيني فهم الكتاب والسنة على ذوء ما أصلوه من أصول فهمت القرآن دا سنة أبسا حسكن أبند أهل السنة لن نفرقو سكا سكا, سكا وما قعدوه من قواعد كقاعدة دا سكا تارابا فهمت إرن تامو كوت أمازن بايبا ثالثا أبنا أكو سلامة العمل ككاوان أيكي من نغرتا أي لا نبتدئ في العمل كرمكاو بدأ bal nakunu yakunu khalisan liwajhi Allah ta'ala mai aikin mu dan Allah muwafiqan li shar'ihi aikin ya dace da shari'ar Allah sawa'an kana al'amalu i'tiqadan aw fi'lan aw qalam aikin zuciya ne ko aikin baki ko aikin hannu wa bima anna da'wata ila Allah ta'ala min ashrafil a'mal aikin da'awa da kira zuwa ga Allah aiki ne mafi daraja wa arfa'i al-ibadat ibada ce mafi daukaka وهي أخص خصائص الرسل شيني سبا مبي كيبانتوا دا النباوة عليهم السلام وأبرز مهام الأولياء والأصفياء من عباده الصالح كما يتجي أيكي مبي دوككا daga cikin aikin bayin Allah zababbi qala Allah tabaaraka wa ta'ala man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa ya kai kan magana fiye da wanda ke kira zuwa ga Allah kuma yake aiki nagari sannan yake cewa ni musulmi ne aikin da'awa aiki ne babba kenan mai kyau mafi kyau wa allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wassalam ya koyar da mu kaifa nahmilu ad-da'wata ila nas yadda zamu dauki wannan kira mu kai shi ga mutane wa kaifa nuballighuha ya zamu isar da da'awar fi siratihi a cikin tsarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun ga wannan aikace durusun kathiratun liman arada zalika a cikin sirar manzo Allah akwai darussa masu tarin yawa ga wanda yake so ya san ya ake kira zuwa ga Allah fa yajibu ala du'at ila aqidati salafi salih an yattabi'u manhajan nabi sallallahu alaihi wasallama fi da'wa wajibi ne ga masu kira zuwa ga tafarkin Allah tafarkin magabata si koyi da salon da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya kira wala shakka anna fi manhajihi sallallahu alaihi wasallama bayanan sahihan babu shakka akan cewa manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi karankin kansa bayani ne mai inganci li uslubid da'wati ila Allah ta'ala ga salon da'awa yughnihim amma ahdathahu an-nas idan ka bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka wadatu daga ababan da mutane suka kirkiro min manahija mubtada'a mukhalifa li manhajihi wa sirati daga manhajoji kirkirarru wanda suka saba manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tafarkinsa wa min huna cito daga nan ne yajibu ala du'ati an yad'u ila Allah ta'ala kama kana yad'u salafun salih ma mura'ati fariqan fariqiz zamani wal makan yace daga nan ne ya zama wajibi ga masu da'awa su dosa kira zuwa ga tafarkin Allah a bisa yadda salaf suka yi kuma suna masu lura da bambancin zamaninmu da zamaninsu da bambancin wurin da kake da wurin da suke wantilakan min hadhal fahmi as-sahih malam yace to daga wannan irin fahimta kikkiawa mai inganci ijtahattu shine nayi kokari fi dhikri ba'd ash-shuruti wad-dawabit na ya fito wasu ka'idoji da tsare-tsare awul muntalaqat lid-du'at ko wasu wurare da ya kamata a fara da'awa daga nan takunu nafi'atan fil islahi alladhi nanshidu in Allah ya so wannan za su zama wato masu amfani wajen samar da gyaran da ake ta hankoran a samu wamin Allah subhanahu wataala tawfiq wa sadad Allah ya bamu dacewa to ga sunan dawabit din wasu ka'idoji wanda an ciro su ne daga hadisai da ayoyi da maganganun malamai da experience din su ga sanan ya kawo su da dama wajen guda 32 zamu bi su a hankali insha Allah malam yace na daya ad-da'watu ila Allah subhanahu wataala sabilun min subulin najati fid dunya wal akhirah ka sani ya kai mai wa'azi mai karantarwa kira zuwa ga Allah yana daga cikin hanyoyin samun tsira a duniya da lahira fali an yi hadiyallahu bika rajulan wahidan domin Allah ya taimake ka ya shirya da mutum ɗaya ta hanyar wa'azin da ka yi khairun laka min an ya kuna laka humurun ni'a ya fiye maka alkhairi a wurin Allah fiye da a ce kana da tarin garke na jajayen raƙuma da dabbobi shanu da awaki da sauransu wal ajaru ya ƙa'u bi mujarrad da'awa kuma shi ladan kana samun shi da zaran kayi kira zuwa ga Allah mujarradin kiran ba wai sai an amsa ba amma akwai annabin ma da ya gama wa'azi ba wanda ya amsa kuma Allah zai bashi ladan shi na annabta wala ya tawaqqafu ala al-istijaba ba wai sai an ji ba kai dai ka kira wadda'iyatu laysa mutalaban bi tahqiqi nasr al-islam kai mai wa'azi Allah bai daura maka dole sai musulunci ya ci nasara a hannunka ba kai dai fa hadha amrullahi wa bi yadihi subhanahu wannan anan Allah yake walakin da da'iya mutalabun bi bazli juhudi abinda ake so dai ka zage ka yi kwazo ka bada rayuwarka da dukiyarka da iliminka da kokarinka duka ka sanya su fi hada as-sabil fa hasab in kai wannan ka gama iyanaka ka bawa Allah sauran wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wal idadu lid-da'iyati shartu ka tsaya ka shirya wa da'awatu sharadi ne wan nasru min Allah wa'adu sai Allah kuma shi kuma yayi alƙawarin in kai zai baka nasara wadda'atu suratun min suril jihad ita da'awa wani shafi ne cikin shafukan jihadi tashtariku ma'al qitali fil maqsad wan natija suna tarayya da jihadi na takobi a wajen manufa da abin da ake so a cimmawa manufan jihadi ya da musulunci manufan mai wa'azi shi ma ya da musulunci abin da ake so a cimmawa musulmai mutane su musulunta su tuba su ba Allah duka abin da ake nema kenan abu na biyu ta'kidu manhaji salafi hadhihi al-umma al-mutamaththilu fi manhaji ahli sunnati wal jamaa wa ta'liqu a dinga tabbatar da ko da yaushe a dinga tabbatar da cewa manhajin sa ake bi a dinga zurfafa wajen bin mazhabin wal ma'ruf fi wasatiyatihi wanda an san shi manhaji ne tsaka tsaki wa shumuliyati da kuma manhaji ne da ya game komai comprehensive yana da cewa akan komai wa atidalihi kuma madaidaici ne wa bodihi anil ifrat wa tafrit wanda ya nisanta daga zakewa ko gazawa ko da yaushe ka dinga kallon manhajinka kana hasashen kana kan daidai kuwa kamar da wanda yake doguwar tafiya a mota yana yi yana kallon mai ya kusa karewa ta yi zafi ko bata yi ba komai yana tafiya daidai kana wato ba kawai zaka rufe idan ka ne ka tafiya sai ka ji za ta kama da wuta ba ko to haka a wajen da'awa walin talaku min muntalaqi ilmi ash-shar'i ya zama kuma zaka dinga da'awan ne ta hanyar karantar da ilimi al-multazim bil kitabi was sunnati sahiha kuma wannan ilimin ilimin alqur'ani da sunna kamar da Allah ya ce kul innama unzirukum bil wahyi da shi ake wa'azi ta ba karantawa ta zama ita ce gayarka ita ce manufarka ita kasa gaba ai ta karantar da mutane ilimin qur'ani da sunna ulumul ala ulumul sunna ulumul qur'an ai ta karantar da su wa huwa al-hafiz bi fadlillahi tabaaraka wa ta'ala min as-suqut wannan ilimin shine kadai zai kiyaye mu daga faduwa in babu shi mun fadi wan nuru liman azama alal masir shine fitilarka idan ka kama hanyar tafiya fi tariqil anbiya'i alaihi salam da haka jama'a mu kula da wannan duk inda zaka je ya zama karantar da ilimi shine damuwarka kuma duk kai dalibi ya zama abin da kake nema shine ilimi na na sunna domin shi annabi ya karanta sallallahu alaihi wasallam alhirsu ala ijad jama'atil muslimina wa wahdati kalimatihim ala alhaq mu kwadaitu wajen samar da al'umma ta musulmi ta zama tsintsiya madaurin ki daya ta zama al'umma bai daya babu rarrabuwa zuwa kungiyoyi da jam'iyyu da tabarki kala daban-daban wa wahdatu kalimatihim da dayanta kalmar al'umma ala alhaq akan gaskiya akhadan bil manhajil qa'id mu dinga aiki da kaidar take cewa kalimatut tauhid asasu tauhidil kalima musulmai kullun suna koka da rabuwar kai suna so kansu ya hadu ko to me ya hada kansu kowa ya dawo kan gaskiya tauhidi na gaskiya shikenan sai kai ya hadu ma al-ibtiad amma yumazziqul jama'atil islamiyyah al-yau kuma a gujewa abin da ke raba kan kungiyoyin musulunci a yau min at-tahazzub al-mazmum na kungiyanci abin zargi allazi farraqa almuslimina kungiyanci wanda ya raba kan musulmai wa ba da bayna qulubihim ya raba tsakankanin zakatansu inda kaje musulmai sun raba zuwa kungiya kungiya jama'a jama'a abin takeici wal fahmis wal fahmus sahih li kulli li kulli tajammu'in fi da'wati ila Allah ta'ala ya zama kuma muna da kyakkyawan fahimta akan duk wata tarayya da zamu yi wajen kira zuwa ga Allah ma da akan kyakkyawan fahimta wajen kira zuwa ga Allah mu zama jama'atun minal muslimi mu zama al'umma ɗaya ta musulmai la la jama'atul muslimin ba kungiyoyin musulmai ba yajibu an yakuna alwala'u lid-dini dal ashkhas ya zama jibinta muga addini ne ba wasu mutane muka jibinta mu ne ƴan bin wane ko ƴan jama'a wane ko ƴan kungiyar wane mu zama kamar ƴan siyasa muna bin wasu shugabanni ko wasu ɗaiɗaiwan mutane a'a ita ita tafarkin addinin kawai zamu yi wal haqqu baqin wal ashkhasu za'iruna domin gaskiya tana wanzuwa su ko mutanen suna iya gushewa wa a'rifil haqq a'rifil haqq ta'rif alahu yi kokari ka san gaskiya daga nan sai ka san masu gaskiya ba ka san mutane kafin ka san gaskiya ba sai ta maka wahala sai ad-da'watu ila at-ta'awuni wa ila kulli ma yusilu ilayhi wajibi ne mu zama muna kira zuwa ga taimakekeniya tsakanin masu da'awa da duk abin da zai taimaka wa haka wal bu'd an mawadinil khilaf da gujewa ababen da ke jawo sabani wanda yake na raba kai wa kulli ma yu'addi ilay da abin da jawo zuwa ga sabanin kamar irin siyasa din nan da wasu maganganu da suka shafe ta wa an ya'ina ba'duna ba'dan kuma idan muna taimakawa junanmu wa yansaha ba'duna ba'dan muna wa junanmu nasiha fi ma nakhtalifu fihi mimma yasa'u fihi al-khilaf a irin abin da muka yi saɓani wanda saɓanin a cikin shi ba laifi a yi saɓani a cikin shi irin abin da muka masalta shekaran jiya abubuwa mustahabbat ko wujhatu nazar wata ke babu laifi don an yi saɓani ko tsarin karantarwa wani karantarwarsa ga irin tsarinta in kai ba irin tsarin kake yi kaka jawo shi kuka ce bai iya ba ko littafin da wani yake karantarwa ba zai karantar da su ba ko irin garin da yake ba irin al'adar ku ɗaya ba da sauransu da ire-iren waɗannan waɗanda ma'anabgin tabahud da kuma watsi da gaba da kiyayya wal aslu bainal jama'atil islamiyyal mu'tadila at-ta'amul wal wahda abinda yake asali tsakanin kungiyoyin addini shine su hulɗa da junan su kuma su cure wuri guda koda kowa na da jam'iyyar sa yana da masallacin shi yana da markazin sa to a hadu duka aiwa addini aiki ba tare da jin kyashin juna ba da an fa in ta'azzara zalika in an kasa haka ga kungiyoyin ahlus sunna kala daban-daban ya kamata duk su haɗu ko da kowa ya zo da sunan kungiyar shi hada yawa addini yake a hada taimaki addini a hada taimaki musulunci amma sai ya gagara ta'amul ya gagara ko fa ta'awun to a taimaka wa juna daga nesa in ka samu wata dama ka ba sauran su ma irin wannan dama ka nuna musu ita fa in ta'azzara in ya gagara zalika haka ya gagara fa ta'ayush sai a rayu da juna kowa ya haƙuri da ɗayan wa illa in ya gagara farrabi'atul halak na ƙarshe na hudu shine halaka saboda su ƙungiyoyi da kake gani asali bai kamata a yi su ba aslan a zauna kawai duka al'umma musulunci to an waye gari an yi su ba shine kwatanta da Niger asali inda so samun mata ne ba sa son mijin su yi aure bai kamata mijin ta yi aure ba to ka doka ka baka kungiyoyin nan suke idan mata aka musu aka aure su karkashin igiya aure daya abin da ya kamata su hakura su kauda duk wani bambanci ko su yi mu'amala da juna tunda yanzu aure ya haɗa su to shine gaba ta farko at-ta'amul din nan wat-ta'a in yaki faruwa to a taimaki juna at-ta'awun randa wanda ba ta da lafiya ki taya ta ki taya ta riko da ƴaƴanta ki taya ta ga mata abinda mijin yake so da wanda baya so in ya ma suna faɗa ma ki bashi hakuri at-ta'awun kenan ko to in yaki fa at-ta'ayush kowa ya zauna inda yake amma dai babu munafurci ko yi wa juna wato yankan baya balantana zuwa boka ko ziga mijin against her kaga at-ta'ayush kenan don aka tsallaka wannan sai halaka dan za a fara zuwa gumboka za a fara cin mutuncin juna a fara daka wa juna tsawa ko a kai wa juna duka ko a gayyato ƴan uwa a zo a hada a wata shegen duka tunda ta bata da ƴan uwa a garin ko a dauki dan kishiya a tsoma shi a cikin kwata wata arijiya wata taje ta asiri da sauran kaga duk wannan halaka ne to ya kamata kungiyoyin addini da zai yi duk sai a baje su babu kungiya shine asali duk musulmai kawai musulmai ne ƙarƙashin inuwa ɗaya kalimatu la ilaha illallah amma wasu zuruf da wasu hawafiz sun tirsa su sai an yi ƙungiyoyin akwai ƙasashe ko garuruwa ko wuraren da bai yiwuwa ku yi wa'azi sai kuna da ƙungiya sai ku yi amma kada ƙungiyar nan ku ɗauka ita ce kaɗai musulunci wanda baya cikin ta ba musulmi bane ba ahlus sunna bane sai a haɗu da juna a yi aiki malam yace adamu ta'assub banda banda kabilanci banda ainihin ta'assubanci lil jama'ati allati yantasibu ila al-fard ga mutanen da kake kai dan kungiya kaza ne kuma sallaci kaza ko daliban malam wane ne kaza to ba ruwanka da sauran wattarhibu bi ayyi juhudin mahmudin yuqaddimuhu al-akharuna ka zama kana da farin ciki da iya yaba wa kokarin da waninka yayi koda ba jam'iyyar ku dai ba koda ba tafarkin ku dai ba inda ahlus sunna ne shi yayi wani kokari a yaba masa madama muwafiqan lish-shar'i matuƙa abin da yayi kokari ne mai kyau ya tashi yayi wani kokari yayi wata azama to sai a yaba mishi وبعيدا عن الافراط والتفريط نبقي الاختلاف في فروع الشريعه السمحه يجب النصح والحوار لا التخاصم والقتال sabani da ake samu a cikin rassan shari'a wanda suka shafi ababan fiqh ko fahimta ko wani abu makamancin haka abin da ya dace shine a juna nasiha ko a tattauna a fahimci juna kada a yi rigima kada a yi yaki kada a zo a ce ana yaki akan wani ya saki hannu ko ya runguma hannu sai an fitar da shi daga masallaci ce yayi dan kabari ne ya zo mana masallaci dan kabari ne a fitar da shi ko wani yayi sallama biyu yana yin ta dayan kamar ya gama ta biyun kawai an sama da shi an wurga shi da wundu ce ai ba a yin sallama biyu anan kaga wannan bala'i ne jama'a wani saboda yana azumi na nafila ranar asabar an ce ba za a sake kiran sallah masallacin nan ba dan bid'a ne nan ba masallaci yan bid'a bane wani saboda ya yi kaza ko ya bai yi kaza ba abu dai wanda suke sunan mustahabbat a kansu a yi fitina da gaba ko wani ma a kan fa irin tilawar da yake ce munan ba a mana karatu da hafsu sai dai warshu mudu wanda ya hafsu ɗan kaza ne ko duk nan kaji na irin murya kaza ɗan kaza ne abubuwa waɗanda suke ba abin rigima ba kamar yadda muka faɗa ranar hata masail na aƙida a kunda aka yi saɓani a kansu ba ya rigima a kai ba alin ya ci gaba da cewa an naƙadun zati wal muraja da'ima wata ƙawimul mustamir ka dinga yin self-criticism ka dinga yi wa kanka karatun tanatsu kana ƙoƙarin cin gyaran kanka kafin a ci gyaranka shi ne self-criticism shi na ke cewa naƙadun zati wal muraja da'ima ka dinga komawa zuwa ga abin da kake yi kullum kana maimaita shi kana yi wa kanka karatun tanatsu wata ƙarfin mustamir da kuma continuous assessment ka ji gaba da yi wa kanka gyara kana an san gyara daga wasu kullum ka ci gaba da neman ilimi ka ci gaba da dirasarsa kuma kana jin menene ba ka iya ba ka ka iya ta'allumu adabil khilaf wajibi ne ga masu da'awa su koyi ladabin sabani shine abin da muka rasa din da muke magana wata amiku usulul hiwar a zurfafa wajen sanin ka'idojin tattaunawa wal iqrar bi ahamiyatiha kuma mu yadda da cewa suna da muhimmanci gare mu wa daruratin tilaki adwatiha kuma dole ne mu mallaki ababan da zasu koya mana yadda ake tattaunawa wato ilimi mai zurfi da karatu mai zurfi da karanta littafai na masailul khilaf da yadda malamai suke mu'amala da su albudu anit ta'mim fil hukmi ka guje wa yin generalization shine at-ta'mim sakin magana mutlaka ce duk wanda yayi kaza makiyin Allah ne duk wanda yayi kaza dan bid'a ne ba akan gaskiya yake ba wala wannan abin kuskure da yana da uzuri zaka zo ne ya ce duk wanda duk malamin da kaga yana karatu wannan tsaye a gun shi ƙarya yake ba ahlus sunna bane ko malamin da gaskiya ahlus sunna ne amma wannan abin tayi ya zama kuskure ne tayi yana da uzuri karka dinga ta'amini irin wannan hukuncin gama gari turawa suna cewa every generalization is dangerous sai su ce including this duk magana za ka faɗa ka ce kowaye tana da haɗari har wannan magana faɗan cewa faɗin kowaye tana da haɗari ita mata da haɗari ƙarewa haɗari kenan ko mun gane ba a generalization sai kowaye ba wanda ya isa ƙarya suke duk ba su iya ba sai mu muka iya duk wannan ba daidai bane duk wannan shan shanta da fa'i ne kuma aka tashi kama ka zaka gane kuranka wal hadaru min afati kuma ka kiyayi wato irin wannan fadin magana abin da yake biyo baya afa wato consequence din sa wal adlu fil hukmi ala al ashkhas in zaka mutane hukunci kai hukunci na adalci bil qist ka faɗi alkhairin su kuma ka nuni zuwa ga kuskuren su wa min al insafi yana daga cikin adalci alhukumu alal ma'ani dunal mabani ka dinga hukunci akan mas'alolin ba akan mutanen ba yin kaza ba daidai bane kaza ya saba wa daidai mas'ala kaza ga hukuncinta kar ka faɗi cewa amma wa su wane ne suke kai hukunci akan mas'ala kawai at-tamyizu bainal ghayati wal wasila dole ne a gane menene gaya meye wasila wato me ake so a kaiwa shine gaya shine yada musulunci me kuma wasila hanyar da za a bi a kai ga wannan gayar fa masalan ad-da'watu maqsadun ita kira zuwa ga Allah shine abin nema walakin al-haraka wal jama'a wal markaz amma a ce ga wani movement ko ga wata kungiya ko ga wani markazi an gina wa gairaha hiya min al-wasa'il wannan da hanyoyi ne to wasa'il suna iya bambanta daga wuri zuwa wuri kowa na iya yin nashi amma dai gaya ta zama iri ɗaya ce as-sabatu fil maqasid su maqasid ba a canza su sam cewa kira zuwa ga Allah daya kira zuwa ga tauhidi kira zuwa ga la ilaha illallah kira zuwa ga bin sunna to wannan ko ina babu canji no shake wal muruna fil wasail amma hanyoyin da za a bufa ya zama kana da flexibility kowane yanayi abu hanya da ta dace in ka je wani wuri kaga suna bin wata hanya daban ka bi irin tasu amma dai ya zama dai inda ake so a tike dai zuwa can ne bi hasabi ma yasmahu ma yusmahu bi ma yusmahu bi shar'u amma shi ma kada a saba abin da shari'a ta yarda shi mura'atu qadiyatil awlawiyat dole ne ya zama a cikin da'awa ana kula da priorities wato me ya kamata a fara yi kafin mene a fara koyar da alqur'ani fara koyar da tauhidi fara koyar da sunna da sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa daga cikin awlawiyat wa tartibul umur hasaba ahamiyatiha a danga jera abubuwa a bisa muhimmancin su kowanne ne al-ahammu thumma al-muhimmu ثم أقل أهمية وإذا كان لا بد من قضية فرعية أو جزئية إن يزم دولة سيأنكا وتقضية ريشي كو أينهن جزئي وينبغي أن تأتي في مكانها تأكاو تفيدي إن تداتي كرا دنگا دوكا أبو أكيش با إن داتي با وزمانها دلوكة إن تداتي وظرفها المناسب دين إن داتي لإتا تبادل الخبرات بين الدعاة أمر مهم yana da kyau masu da'awa zama suna da wata umbrella da take hada su wata matattara wata samina ta lokaci bayan lokaci wani taro wata rumfa da take hada su don su dinga musayar fikirarsu da tunaninsu su koya wa juna abubuwa walbina wa ala tajarubi man sabaka kuma da abin da aka gina ka gina akan experience din wanda suka gabata ka ci moriyar experience din su wadda iya tula yabda umin farag mai dawa baya farawa daga zero dole akwai wanda ya riga shi walaysa huwa awwala man tasadda li khidmati hadha din kuma kowaye kai ba kai ne farko mai wa'azi ba tunda dai ba kai ne manzo Allah ba wala yakunu akhiral mutasaddina kuma ba kai ne na ƙarshe ba ka sani zaka zo ka tarar da hanyar ne ka ci iya gurbin ka ka wuce wali annahu lam yujad wa lan yujada man huwa fawqa an-nassi wal irshad kuma ba a taba samu ba sannan ba a taba samun wanda yafi karfin amai nasiha mai gyara ba aw man yahtakiru sawaba kullahu ko kuma wanda za a ce yana da monopoly akan daidai shi kada yake yin daidai wabil akasi ko kuma a ce shi kuskure yake yi kullum babu wannan mutum hitiramu ulama il umma wajibi ne a girma malaman wannan al'umma al-ma'rufina bi tamassukin bis sunna wanda aka san suna riko da sunna malaman wannan al'umma tun daga na farko har zuwa na yanzu tun daga wanda suka rayu har wanda suke mace duk malami na musulunci wajibi ne a bashi alfarmar da Allah ya bashi a girmama shi a ambace shi da kyakkyawa a mutunta shi wa husnul mu'taqad wanda aka san su da kyakkyawa aqida wa akhdhul ilmi anhum kuma a koyi ilimi a gunsu wa tawqirihim a girmama su wa adami tatawul alaihim kada a danga musu ganganci da tsageranci kar ka zama dan tsagera mai yawan malamin musulunci tsageranci ka dinga kiran sunan su babu girmamawa ka dinga cin mutunci ka dinga neman sai ka tsokano inda suke ko ka ce basu ma iya ba ai chance kawai suka samu ko ka dinga shishigi Ibrahim Adhama yana cewa in muka ga yaro karami ko da Allah ya bashi baiwa ilimi amma yana tsoma baki a cikin maganganun malamai ce to sai mu cire baki daga sai mu cire tsammani daga zai albarka kar ka zama dan ta gaban Fatiha ko dan ta gaban hadari yace wal kaffu an a'radihim da kame baki daga cin mutuncin su ko da malami yayi wani abu wanda ake ganin bai kyauta ba akwai malamin da ya da wani hali wanda mara kyau ne a ce malami ne kuma mai taurin bashi ko auri saki ko mai dukan mata ko wanda baya ba iyalan shi abinci ko in ya zauna zaman majalisi zai dinga sakin baki yana raha ko yana ko bai da kamewa wajen mu'amala da mata ko ko wasu ƴan duniya ko a ce a irin nan katsina a samu malami kuma yanzu yana shan sigari misali bai tuba ba kaga bai kyauta ba ko amma to haka za a kura da shi ko malam fada ne ana ganin shi da sarakuna da haka za a yi ta mishi a yi ta hakuri shi ana addu'a Allah ya shirye shi ko kaga wani malami ya dinga yawo kan shi ba huda irin matasan malamai irin sa'o'in mu haka muna yau babu hula ko babu shiga ta kwarai ko ka ganshi tunda wai shi barista ne kaga kullun cikin zanzaro da ya ya makala wani abu a wuya haka kaman wani farfesa kaga wannan haka za ku ta hakuri da shi kuma shine limamin to zaka duk mutum kana samun shi da irin wannan wani wani rangwame a wani fuska wata fuska to haka za a dinga kare mutuncin su duk da haka din ana hakuri da su kamar da kake hakuri da babanka kamar da kake hakuri da mijinki wala yasa awwala na'am yace wa adamu tashakkuk tashkik fi niyyatihi da wannan ma yana da muhimmanci yawan yin shakka game da niyyarsa kaje ana cewa ai malamin nan ba dan Allah yake ba ya kai ka san ba dan Allah yake ba me ya gaya maka wannan wallahi ni malaman da na sani a kasar nan da wanda nayi magana da su da ni fira da su sai ina tausaya ma jahilai da amawa da suke cin mutuncin malamai suna ɗibarwa kansu abinda nake tagin da unnecessary zunubi galibin malaman nan da kake ji da ake zargin su ai sun cuce mu ba na Allah bane sun zuga mu mun zabi wasu shugabanni yanzu ba sa musu nasiha ai kaza kaza wallahi suna iya yin su suna shiga suna fita dan su musu nasiha damuwar kasan nan ta dame su malaman nan bai da suka iya ne su in kana zama da su suna baka labarin kokarin da suka yi amma wanda bai sani ya ce ai ba dan Allah suke ba ai masoya zuciya ne ai yan duniya ne wannan duka ɗaukar kanka zanubi kake kawai mai girma baka san kokarin da suke yi ba wa ilsaqi tuhami bihim da yawan tuhumar su malam wani na ya samu kuɗi ai kuɗin fatu ne da aka tara ai kuɗin da aka saka an so a Kuwait ne ai sun je gari kaza ne an ba su kuɗi ai kuɗin sadakan mu ne na masallaci ba dama a ga malami ya dan sai wata ƴan mota wani gwangwanin mota na miliyan biyu ko ya canza wayar shi ya samu wata ɗan ƴan sabuwar Android ko wata abin nan London use ɗin iPhone ka gani ko ba dan Allah yake ba lahira yake nufi ba shi ma duniya yake bi balantana ga ya auro ta falleliyan mata sai kai ka duba malamin nan fa bai hada shi da irin wannan mata in dan Allah yake ba zai jira hurul aidi ba ko kuma a zo gidan shi a ce kai wallahi malamin nan shi ma duniya yake so wallahi kaga gidan shi wannan duka shine irsaqut tuhami bihim a gan shi ya je gun sarki ko gwamna ko minista me ya kai shi hala ya je yin nasiha ne ko ya je nema muku wata alfarma ba ku sani ba sai kuɗi aka ba su hala ba kwandalar da aka ba su wallahi wallahi akwai manyan nan da in ka haɗa su wallahi sai sun ja maka bakin jini za ku gama magana da su kwandala ba za su baka ba sai da ci alga ta mala ai muna ganin kokarin da ake Allah ya saka da alheri wani kuma na san yana ganin kuɗi aka baka nan ana tsammanin kuɗi aka baka sai kuma baka samu kai ba ko wani bawan Allah da wata ne ya taba yin wani bako wani tsohon gwamna ne ya bi gidan shi gwamnan nan haka suka gama gaisawa dan sai makaranta ne tare suka gaisa bai kawo mishi kokon dala ba dan shi ma gwamnan comrade ne yana tafiya mutanen anguwa suka cika mai gida sun zo su an shina su yace to kaga ya zama bala'i yace kan barawo shi gomin gida cikin dare inda dai waɗannan sun zo ne a basu yace to ni ba abin da ya bani ku ya kuri suka dinga cewa kaji ko an zo an sakin mai kuɗi kuma saboda an saba gwamnonin da sake kuɗi kawai suke duk wanda ya zo wurinka ana ganin ya baka to sai ko da biredi ka ciyo sai a ɗauka damban kuɗi ne a ciki an gangarle da biredi duna ta'assub lahum aidan kuma kan mu zama masu ta'assubanci malami yayi laifi karara mu ce sai mun wanke shi ba daidai bane wannan ba id kullu alimin yukhdi'u wa yusib malami ya faɗi fatawa an san ba daidai bace amma saboda muna goyen bayan shi mu ce daidai ce ba daidai bane wannan sai mu anshi gaskiyar shi da daidan shi mu yadda kuskuren shi mu nemi Allah ya gafarta mishi al khata'u mardudun ala sahibihi ma abqa'i fadlihi wa qadrihi ma dama musaidan kuskure ana maiwa da wanda ya yi shi amma ba za a tunkuɗe mishi girman shi da falalarsa ba to mu gane wannan shine da ake mu'amalata malamai ihsanu dhanni bil muslimina ka yawaita kyautata wa musulmai zato wa hamli kalamihim ala asani mahamilihi in sun yi magana ka dauke ta a bisa kyakkyawan madauka wa satri uyubihim da boye laifukan su sun baka labarin wani sabo da suka yi ko wani laifi karka zo kai ta fada wani kaza da kuke ganin shi ai kaza yake ai ni na mishi wa'azi ai ya taba yin ma kaza ai kaza kaza da ai kaza ne ma adamil ghaflati an bayani hali sahibiha amma shi wanda ya kuskuren ka masa bayani ya tuba ya gyara na 17 idza ghalabat majalisur rajuli ha mahasinur rajuli idza ghalabat mahasinur rajuli lam idza ghalabat mahasinu ar-rajuli lam tuzkar masawi'uhu illa li maslaha maka san mutun kirkin shi ya galabaici rashin kirkin sa ba a ambatan munin abinsa sai in ga maslaha kamar an nemi kai bayani a kansa a wurin neman aure ko za a bashi wani mukami ko wani shugabanci ko a babi na tarihi ko makamantansu wai za galabat masawi'ur rajuli masawi'ur rajuli idan mutum munanan ayyukansa suka zama sun galabaita lam tudkar mahasinu ba a ambatan kirkin sa khashiyata an yaltabisal amru alal awam an san cewa dan bid'a ne batacce to koda yana da wani halin kirki kama a ce yana yana kyautawa mahaifiyarsa to karka ambaci wannan kama a ce Allah ya sa yana da kyauta ko yana da ahuwa to ka ambaci wannan sai a ce ai barawo ne ya damu kowa an gwanno amma kanka bari cewa kuma wallahi yana biya ga uwarsa sai sai a boye wannan istimalul alfaz ash-shar'iyya li diqqatiha in ka zo bayani ko ambatan mutane ko ambatan wani abu to ka ambaci lafazin da shari'a ta yi amfani da shi shi yafi saboda suna da dukka wajen ma'ana wanda ba ha kuma suna da kyakkyawan wato indibat komai nasu a makale ke da su wata jannubul alfadid dakhila wal mutalawwiya mai wa'azi ya guje wa lafuzza wanda suke baki wanda suna iya canza kama wanda suke kaman hawainiya masalan yace kaman ashura a dinga ban lafazin shura maimakon ad-demokratiya demokratiya kalma ce ta kafirai garibiya amma suna da kama da shura ta wani waje to karka dinga ambatan sa kace ai mu muna demokradiya ne islamiya a muna shura ne al mawqifu sahihu min al madhahib fiqhiyya menene mawqifi mai inganci wajen mu'amalan mazhabubin fiqh hiya tharwatun fiqhiyyatun azimatun alaina an nadrusa littafin fiqh ilimi ne mai tarin yawa mai albarka wanda ya kamata a karanta su wa nastafida minha mu ci moriyarsu tun daga ahalari har mu dawwana wa min mahasiniha mu ci moriyar abin da ke cikin su na alkhairi wala na ta'assabu laha amma ba za mu dinga ta'assubanci mu ce duk abin da ke cikin risala mu shi muka yarda da shi ba wala na rudduha ala wajhil ijmal ko kuma mu ce ai watsi da fiqh ka a karanta wannan ma kuskure ne wa na tajannaba da'ifaha amma sai mu guje maganganu masu rauni wa na akhudha min hal haqqa was sawaba mai riko da gaskiya da daidai ala zo ilkitabi was sunna a bisa hasken qur'ani da sunna wa bi fahmi salafil umma bisa fahimtar salaf na 20 tahdidul mawqif as-sahih min al-gharb al-kafiri wa adarati wajibi ne mu tsaya mu fahimci kafiran yamma turawan yamma da irin ilimin su dinnan da suke takama da shi bi hayi sunastafidu min ulumihim at-tajribiyya ilmomin su wanda suke pure science an tsagare ilimi ne sai mu ci moriyarsa kimiyya da fasaha fasaha kere-kere fasaha sadarwa fasaha tattalin arziki abubuwan da za mu ci more su masu kyau sai mu ci more su bi dawabi dinin al'azim amma bisa ka'idojin addinin mu wa qawaidin hakim amma kan mu biye ma irin tunanin su da irin falsafar su ta rayuwa da karyatawa da suke wa addini kan mu biye musu al-iqraru bi ahmiyati shura fi da'wati ila Allah ta'ala mu tabbatar da cewa akwai bukata ya zama muna da shawara muna da tattaunawa da zamu dinga yi tsakaninmu da ɗalibanmu tsakaninmu da malamanmu tsakaninmu da abokanmu tsakaninmu da masu sauraronmu game da da'awa ma'ana malami ya dinga shawara ɗaliban shi me ya kamata mu karanta yaushe ya kamata mu yi darasi karfe nawa ya kamata a tashi ya ya kamata mu tsara ka dinga shawara ɗalibanka akan wannan ka dinga jin ta bakin masu sauraronka maza ne su ko mata yara ne ko manya kar ka zama dictator ka zama wato mustabid ka zama ɗan kama karya duk abin da kake so shi za a yi ba ruwanka da maslahan mutane wani sai ce ya sa darasi kawai karfe kaza ne duk wanda bai zo bai bashi akwai malamin da idan zai yi lattin wurin karatu ko gaya muku ba zai ba ko in zai yi fashi zai yi fashi amma ba zai gaya kowa ba sai dai ku zo ku zauna har ku gaji ku tashi ce ai zaman ma samun lada ne ba zan gaya musu ba ya yi tafiya ba baya gari amma bai gaya kowa ba kaga wannan akwai diktatoriya a cikinta me ya laifin nan kace musu jama'a kowa ya je harkar shi ba za yi karatun nan ba me ya asarar ka an gama littafi in za a yi wani ka tambayi cikin musamman dalibai da suke da ido wani littafi ya kamata a sa sai wani ya baka shawara mai kyau da gaske wani abu da aka taba koya mana a wani seminar cewa idan kana shawara da mutane ka nuna serious kake kaman ka rike littafi kana kwafa shawarwarin wannan zai ƙara musu ƙwarin gwiwa duk abin da suke da shi a cikin tunaninsu su gaya ma wato su ga cewa shawarar ma muhimmin magana ce kuma idan an aiwatar da ita a yi recognizing cewa wannan shawarar wane ne to zai ji karfin gwiwa kuma wani ma zai ji karfin gwiwa ba da shawara Allah ya umarci manzo Allah ya ce wa shawrun fil amr ka dinga shawartar su akan al'amari karka bar su karka din karka bar su haka baka shawara da su malam ya ƙara cewa alqudwatu alhasana ka zama kyakkyawan abun koyi ya kai malami mai wa'azi fadda'iyatu mir'atu da'awati kai mai da'awa kana matsayin ainihin wato fitila ne ko kuma madubi ga da'awarka wannan muzajil mu'abbiru anha kuma kai ne model na da'awar kai mai da'awa ne kuma abin da kake faɗa a ga kana misalta shi babu laifi na bamu wani labari gajere kwarai da gaske yana da fa'ida an taɓa mu labarin wani mutum da aka kafa wani masallaci a wani sabon gari da aka samu sabon musulunta sai aka je wani gari aka ɗauko limami to ran da zai je garin sai ya hau motan wani wanda ba musulmi ba motar haya ya ba da kuɗi za a ba shi canji da gangan sai wannan direban sai ya ƙara ne akan canjin malamin yana zaune a cikin mota ana tafiya da ya kirga canji ya ga canjin ya fi abin da ya kamata a bashi yana ta shawarar ko dai in yi shiru kawai in yi kamar ban gane ba ko in mayan musu ko dai an yi ragin kuɗin motar nan ne yana ta shawarwari har ya zo daidai inda zai sauka sai ya ce wa direban direba ya ce na mai ce wani wani kuɗin motar nan ya ce kaza ne ce to ai na baka naira kaza kuma ka ƙara min canji fiye da kaza da haka ga raguwar canjin ka sai ce na za ka je ya ce zan je wurin da za a buɗe sabon masallaci ne a wuri kaza da aka kafa da aka kafa masallaci ce to dama da gangan ne maka na samu labarin za a aiko limami daga gari kaza ina ganin ka za ka shiga motar nan naga kayi kama da limamai sai na ce barin gwada amanar ka ce in naga kana da amana ni ma sai na musulunta bai ma musulunta ba zuwa lokacin sai musulunta so wani aikin da za ka yi wanda kana ganin ba komai ba ne zai kai amad ba'id wajen taimakon da'awarka so da ka duk abin da kake faɗa a karatu yi ƙoƙari ka kwatanta shi Allah ya jika malamin mu mala albani zaria ya daga cikin malaman da na sani wanda yana kwatanta abin da yake karantawa sosai a cikin mu'amalarsa da abubuwan da yake galiba abin da zai gaya muku za ga ma ya riga ya yi shi in ka je yana magana a taimaki marayu to za ka ga ya daɗe yana wannan aikin to ka zama karkai ta faɗi kawai ba aiki ba aiki a dinga ganin ka a wajen aiki sai ka zama kuduwa aikace ittiba'us sabili alhikmati wal mau'izati alhasana a dinga bin tafarki kyakkyawa na hikima wajen wa'azi ka a dinga caji da baci da sakin baki da hargowa qala allah jalla wa ala udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati alhasana wajadilhum billati ahsan wannan shine mizanan lid da'awa ka dauke shi a matsayin ma'aunin da'awarka waikimatul lisairi alaiha at-tahalli bis-sabr wajibi ne ka zama kana da hakuri ya annahu min sifatil anbiya'i wal mursalina hakuri siffa annabawa ne da manzannin Allah wa madaru najahi da'awatihim kuma shine abin da ya jawo cin nasara a da'awarsu sai kai hakuri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr zan ƙara sharhi akan shi ba an yi karatu musamman akan shi ko al-bu'du an tashaddud wajibi ne a guje wa zafin kai da tsanantawa da wuce makaɗi da rawa wal hadaru min afatihi kuma ka dinga jin hankalin mutanenka da kanka akan consequences din tsanani inda addini bai ce ai tsanani ba ma sha da hada dina ahadun illa galabahu zaga usare suna son tsanani din nan suna son a dinga casawa ana tsafi ba sanyi to bai da wani alfanu jama'a wani ta'ijihu salbiya da kuma abin nan wato negative results da ake samu daga tsanani wal amal bit taysir war rifq ka dinga sauƙawa mutane kana bin su a hankali yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi duk tsananin da mutum yayi na laifi annabi zai bi shi a hankali wani ya magana a sallah ana daka mai tsawa yace a a ku bar shi ka gani wani eh sallah ba a magana shikenan kawai wani yazo yayi fitsari a masallaci an daka tsawa annabi yace ku bar shi ku tsaya tukunna a zuba ruwa aka zuba yace kai ba a fitsari a masallaci nan ba wajen fitsari bane cikin nutsuwa wani ya tambayi malaman kauye sun bashi wahala yayin gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sauki nabi ya bashi doka mai sauki kuma ya bashi abinci to haka manzo Allah sallallahu alaihi yake bin mutane a hankali da sassauci da saukakawa har su gane kamar da imamu imamu Albani yake cewa ita kanta gaskiya tana da wani daci da nauyi to kaka kara mata daci da nauyi ta hanyar mummunan approach ɗinka gaskiya da ake faɗa mutane wannan karatu akwai wanda yana jin sai ya ji kamar ana caka mishi wato allure a jikin jikin shi ko mu ma saboda mun saba ji mu ɗan zafin kan mun saba ji ne muke jin shi kawai lahiya lauko amma yanzu ne duka sadin sai ya dinga tsina albarka cika ji ma an ce kaza to bai kamata kai kuma ka ƙara mai da cewa wallahi sai mun yi maganin ƙarya kuke kafiran banza ɗan bid'an wofi matsiyata arama kai su wuta misali kaga ba to shi za su tuba ce to shikenan da a ce ɗan wuta ne mu da a ce ɗan wuta ne mu shikenan bari mu zaman mu والله المستعان المسلم طالب حق في حدود شي سوقين za a yi shi ne fi hududi ma yasmahu bi shar'u a bisa abin da shari'a ta yadda almuslimu talibu haqqin kai musulmi gaskiya kake nema washaja'atu fil haqqi matlabun daruri ka zama kana da jajircewa akan gaskiya fi da'awa wajen kira wa in kunta ajizan an qaulil haqq ko ba za ka iya faɗan gaskiya ba fala taqulil batil kar ka faɗi barna kai shiru kawai alhazar min alfuturi ka kiyayi samun gibarewa alfutur shine a samu gibi ka fara da'awa ka bari ka fara aikin gaskiya ko aikin kirki ka daina wanda ta yi salbiya da kuma negative consequence din shi a wa adamil ghafla an dirasti asbabihi wa turki ilaji dole kuma mu dinga tunanin me ke jawo a fara da'awa ta lalace dan mu guje mishi ya za mu guje wa da'awar mu ta rushe akwai mutane da dama da malamai da dama da marakis da dama da masu da'awa da dama da suka fara ba a ji labarinsu kuma suna nan da a raye me ya jawo suka samu wannan matsala mu sani don mu guje wannan matsala amma ana so ne ka yi ta har ƙarshen rayuwarka hatta yi a tiyakal yaƙin amma ce kana malami ko mai wa'azi ko mai karantarwa ko alaramma ko makamanta haka sai kuma ka bari kawai a ji ka buɗe shago a kantin kwari kana ta sai da atamfofi ko ka kama gyaran handset ko ka zama ɗan ɗan abin nan ɗan kasuwar tsaye masu siyan sakon hannun waya ko ka zama mai dalilin aure kana tara hotunan ƴan mata kana bi gari gari kana nuna su kaga ai ka samu matsala ko ka zama wani hamshakin manomi baka da aikin banda noma damuna rani kullun kana cikin gona kaga wannan ka samu tawaya ka ba aiki mafi falala ka kuma wanda bai kai shi falala ba to me ke jawo wannan da gaskiya abin da ke jawo ka galibi akwai daukawa abu abu da yawa wanda ba za ka iya ba khudumil amali ma tutiquna da gaskiya akwai talauci rashin sana'a yana jan wannan mutum ne yana ta da'awa bai da abin yi daga ciki akwai rowa ta masu saurare sun ƙi taimakawa malaminsu da abin da zai ci da abin da zai sha da abin da zai ba iyalansu shi kenan sai ya daina kawai wani limami a nan kano aka limami yana sallah yana sallah ba yi da abin yi shi kenan wata rana sai a kawo zakka ta fidda kai ce ma a kawo buhun masara yana ganin masara ce alhamdulillah ya ɗauka ya kai gida ya kai gida ana zuwa sai aka ce ai zakka ba ta liman bace ta yanku mutum ne da aka aje a fito da zakkan nan min wali su kuma tan gida har sun auni tiya biyar an surfa za a yi tuwon sallah haka liman ya je gingimo rago masaran nan tiya 35 ya kawo aka ce to a rubuta liman shi zaka biya sauran ma saboda rashin imani fa shi zaka biya sauran ce to na samu zan biya da liman ya ji takaici ya ji damuwa ana fitowa washe gari da aka kira sallah azhar asuba bai fito ba da ganga yake fitowa ya bi sahu aka saka wani da aka kira azhar kawai yake zuwa dama ya je gun wani mai sai da doya ya roƙe shi ya ce ka bani sarin doya ne in tsallaka titi ni ma in kasa ya kasa ya nemi bencin shi kawai zauna a gurin shi ci gaba da sana'a shi shi ne da aka zo aka kira azhar kawai ya ki zuwa har sai da aka sa wani la'asar ya ki zuwa aka ce ah mun gani mun fa ya ki zuwa sallah yana sai da doya aka ba ka ce algata malam ya kai ne ce na bar limanci ni ma na kama sana'a ku je ku nemi wani aka buga aka raya aka buga aka raya wallahi ya ce wallahi ba zai limancin nan ba yayi daidai ya ci gaba da sai da doya shi kafin a ankara doya ta dan ƙara haɓaka kuma Allah ya jarabce su suna son limanci shi malamin mu malamin da rawa shi ba mu wannan labarin yana yana shugaban hizba sai aka kawo mutanen masallaci suka ce aje akai ƙarin shigo hizba ka ji ba ka ji rashin imani ba wai nan aka je aka je gun malamin da rawa kai ƙara malamin da rawa ya ce aje a kira liman an kira liman ya bai da ba'asi ya ce kaji kaji kaji da akai malamin ya ce liman ka kyauta Allah ya maka albarka su kuma ya rufe su da fada ya ce ba ku da mutunci ba ku da imani ba ku da tausayi yanzu limamin saboda rashin imani akan buhun masara kuma shi wannan wulakancin kuma ku ce wai saboda abin nan dan rashin ta'ida ma har wanda aka sarfa ku ce sai ya biya yace to ba zai sake limancin ba sai an sa mai albashi ni a madadin hizba na ce dole sai an sa mai albashi wanda zai ishe shi sanan da muku limancin nan ba haka ba zai ba malami ne ce mana haka kuma yasa aka ɗebi kuɗi a cikin akawunan hizba ya ce ka je ka ƙara jalin doyarka inda ka samu sana'a to irin wannan rowar da ake wa malamai tana sa su watsar yana cikin ya tafi kokari ko ka kasa yi sai ya tafi Abuja idan tan ya lalace ya zama kawai alaran ma mai limancin tahajjud a wani masallaci wani mai kudi mai kudin nan zai bashi mota a bashi wata ƴan siyanna ko wata ƴan gobe yana hawa an umara ta zo a bashi kujera in ya ga wata ta malamai yana so a taimaka mai ya aure ta ga dan biki din shi duk wata ya je alat na 150 ya ishe shi ya hidimarsa ana ba shi ɗan kyautar a tamfacin kyautar tara manzani nan yaran suna ɗan san mashi aran mashin ɗinsu yana hawa na ‘yan gayu shi kenan sai ya manta da ku sai abin da suke so zai koya musu sai fatuwa da suke so zai musu kaga shi ne ya lalace din in sa su je shopping ba zai ce a a zauna a yi karatu ba in ba su kawo haɗa bai sai buge su ba ya lalace ku kuka lalata shi to irin wannan dole ne a san meye ababen da ke jawo malamai su samu akwai talauci in ya dinkari mutum komai sai ya bari talauci saboda kanin kafirci da irin wannan rowa yana ganin ku kuna ta annashuwa shi yana cikin wahala malami ya zauna ya wuni yana karantarwa sannan a wayi gari bai ci abinci ba gidan shi ba abinci ba a can samu babu na rana ko kuma kowa ya zo ya karatu kawai ya bi cika rigar shi iska ya buga mashi ɗin shi tafi mala albani ya taɓa mu wani labari shi ma na wani malami a muciya a zaria tsohon boka ne ya tuba ya shiga ya shiga sunna ko malamin zaure ya ci gaba da kanta da katin zaure da ƴan dariƙa suna hada mishi cefane kullum baya shiga yunwa in aka hado cefane ma duk mutanen anguwan su ya raba musu cefane kullum za a ci ko kwando daga kasuwar sabon gari a kawo mishi kayan miya da doya da masara da shinkafa da komai ya ma ishi ya ma mishi yawa sai ya raba mutane amma tun da ya shiga izala kasan mu izala mun iya rowa malami ya fara shiga talauci da yunwa da fataran da gawar sai dai kusa ya koma kafirci wallahi Allah ne ya taimake shi kawai mutu da wuri kafin ya kafirci ya riga ya gama azama ko zai koma bokanci shi in fact akwai wanda suka koma ba suka cigaba da yin bokanci akwai su to ya kamata musamman mu ahlus sunna wallahi mu daina wannan abin da muke duk malami ko limami in zai karantar da mu wajibi ne mu san cewa wajibi ne akan mu musamman mishi abin da zai rayu cikin mutuncinsa kuma kan mu dauka wai sadaka muke bashi dan haka muna da minna akan shi a'a muna taimakawa kanmu ne yanzu babu wani wuri da na sani wanda za a ce wai anan wurin ko anan makarantan ko anan garin ana rike malamai ni ban san wannan nan ba ko ina ka gani malamai aka suke shan wannan wahala amma ana samun ɗaiɗaiwan inda ake dan taimaka musu amma dai a ce an rike shi misali yadda in gwamnati ta dauke shi lecturer ko ta bashi aiki a ministry za ta bashi cikakken albashi za ta ba shi inshorar lafiya za ta ba shi allowance to aka yi kamata a yi malamai masu karantarwa da masu wa'azi da masu da'awa musamman wanda ya tare muku abubuwa ya mu karantar da ku da ku da 'ya'yanku da matanku ya yi limanci ya yi da'awa ya yi wa'azi ya ɗaura aure ya yi jana'iza ya yi sulhu duk wannan aikin ya tare muku shi kuma muku tare mai komai ba ya kuke so ya yi ya kamata akalla a ce an ba shi gida da zai rayu an ba shi abin hawa an ba shi albashin da zai ishe shi ya rayu an mutunta shi an kuma ɗauke shi da daraja abin da yake ya kamata akalla duk masallaci ko duk wata cibiya su yi malamin su wannan amma kullum ana mai bita da kulli ba a so a ganshi da wata sira mai kyau ko wata shiga mai kyau to dole ya samu futur ya dena ko kuma ya kama bin yan siyasa sai ganshi kawai da wata jan riga ko wata koriyar riga ko wata face cap ko gaji ana sewa ne kawai da malamin ku ya liko ta saman mota shi ba sai kuma ku kama jan haushi kuna abin nan ka taba ganin wani malamin dan dariƙa yana wulakanta haka wanda ko rabin ilimin ma'alu suna bai kai ba za ka gan shi a cikin mutuncin shi balantana kuma yan shi'a su da suke ba da humusi don a ciyar da malamansu ko malami ya kama rashin lafiya jama'a a bar shi sai dai ciwo ya kashe shi ko a zo da kyar a haɗa mashi dubu tamanin ana neman rabin miliyan ne kun a ɗauke shi a kai shi saudi jaman ko a kai shi wani babban asibiti a london a je a mai magani wala duk waɗannan matsalolinmu ne mu ahlus sunna dole mu ga kanmu gaskiya ban so a ce wannan magana nayi ta an yi recording ba dan kaman ina bugawa kaina wuka ne ina kirari amma ba dadi kuma bamu sani ba halata kai ga wani wanda zai ga cewa eh ya kamata a wani mataki ko ta kungiya ko wasu al'umma ya kamata kungiyoyi da suke da malamai suke da yan agaji su musu rijista a matsayin ma'aikata kuma a samu hanyar da za a samu kuɗin shigan da za a ba su abin da za su rayu a karkashi wanda suke haka san kyauta wanda ba sa yi kuma su gyara وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم